أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da fallarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan shi ne zamanmu ko majalisinmu ko darasi na ɗari da hamsin da hudu kamar yadda 'yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi mun tsaya ne a ƙarƙashin matsala ta ɗari shida da sha biyar a yau za mu tashi matsala ta ko a yanzu za mu tashi a matsala ta ɗari shida da sha shida a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi domin ita ce take akan jerin ayoyin da muke tafiya wato abin da muke bayani a kansu matsala ta wato ɗari shida da sha shida malam yace fa in qila idan aka ce kaifa afradallahu ta'ala aljanna ba'da tathniya ya akai Allah subhanahu wa ta'ala afrada yazo da aljanna matsayin mufradi guda ɗai ba'da tathniya bayan ya kawo su guda biyu fa qala yace wa dakhala jannatahu ya shiga gonarsa ko lambunsa ko garkarsa ko dangarsa kenan farko Allah subhanahu wata'ala ya ce wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nab mun mun bashi jannatayn to sai ce wa dakhala jannatahu bai ce wa dakhala jannatayhi ba to kaga nan akwai iskali malam yace kulna zamu ce afradaha ya fadi ta daya inda yace wa dakhala jannatahu li yadulla ala al-hasri dan ya nuna hasr ne kamar abu ne wanda an sha makance shi an iyakance shi ma'anahu wa dakhala ma huwa jannatuhu sai ya shiga abin nan da yake shine aljannarsa ma'ana gonarsa kenan manan bi ma'ana alladhi wa dakhala alladhi huwa jannatuhu la jannata lahu ghayraha bai da wani lambu ko danga ko garka in ba wannan ba wala nasiba lahu fil jannati allati wa'ida almuttaqun bai da rabo a cikin aljannar da an kai masu tsoron Allah alƙawalinta bal ma malakahu fid dunya huwa jannatuhu abin da ya mallaka a nan duniya ita ce aljannarsa ita ce lambunsa ita ce gonarsa an gane ko la ghaira babu wani abu walam yaqsud jannatan muayyana ba ana nufin ba nan da anka ce jannatahu wata aljanna wadda anka tan wato anka tantance minhuma daga cikin su bal jins ma kana lahu ana nufin jinsin abin da yake da shi shine abin da ake son a ce to wannan shi ne abin da malin ya kawo a karkashin wannan to amma abin da zamu iya karawa a gurguje shine wa dakhala jannatahu tunda an ce yana da lambu guda biyu ai yana yiwa ya shiga cikin ɗaya ne ba duka ba tunda ɗaya ɗin wanda ya shiga lokacin da ya maganar inda Allah subhanahu wata'ala ce wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada to inda ya faɗi magana tana yiwa ɗaya ne daga cikin lambunan ba dukan lambun guda biyu bane tunda baya cikin biyu zai shiga baya faɗi wannan magana ɗin dan adam bai iya rabuwa biyu ko ba haka ba to wannan ana iya ɗauka shi sannan kuma wa dakhala jannatahu ana iya a ce ya shiga jinsi to an ce jinsi jinsin aljanna guda biyu kenan ya shiga ɗaya daga cikin su babu wata matsala ina fata an fahimci ne tunda biyu gare shi kenan da yana cikin ɗaya daga cikin su wannan ba matsala bane to wanda shi ne abin da ya kamata wato mu fahimta ko mu ƙara karkashin wannan bayani da shi malam ya gabatas ba dole bane kuma sai an ce bai da wata aljanna dama an san kafiri dama ba sai bai da wata aljanna in dai bai tuba ba har ya mutu yana kafiri ƙarya ta ƙare ko ko bai tuba sai da ya ga mala'ikin mutuwa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 617 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala kaifa qala al-akh al-akh al-mu'min li akhihi ya an kai dan uwa mumini yace ma dan uwansa to na akhihi ba ana nufin dan uwansa mumini ba na ana nufin dan uwansa tunda wancan mutumin Allah ya ce kafiri ne kuma ya ce wa ma azunnu sa'ata qa'ima kenan kafiri ne na akhihi yana nufin dan uwansa ta fuskar dan adam domin akwai yan uwan takiwa daban-daban akwai dan uwa na kasancewarsa dan adam nan duk mutanen duniya yan uwan juna ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum dan uwa na kasancewar wato dan uwansa ne ba ana wani lokacin dan uwa kasancewarsa dan adam wani lokacin dan uwa na jini wani lokacin dan uwa na addini wani lokacin dan uwa na yare wani lokacin dan uwa na yanki wani lokacin gashi nan dai shi yasa Allah cewa ila adin akhahum huda mun tura ma adawa dan uwansu an gane ko annabi hudu to ai dan uwansu ne waɗanda ba su imani ba dan uwansu bane na addini dan uwansu ne na jinsi ko kabila ko yare ya kamata mu fahimci wannan malam yace to ya yace ma dan uwansa lakinnahu wallahu rabbi ubangiji na abin bauta na shine rabbi ubangiji wato Allah subhanahu wataala kenan wala ushriku bi rabbi ahada bazan yi shirka ba da ubangiji na in hada shi da wani abu abokin tarayya suratul kafi aya ta 38 yace wa hadha ta'ridun mala yace wannan ta'ridi ne ma'ana an ce ta'rid shine jirwaye da kamar wanka asalin shi daga al'ard ne shine gefen abu kamar kakibin tsakiya ka bi gefe ka faɗi abu ba kai tsaye ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wala junaha alaikum fima arradtum bihi min khitbatin nisa ba laifi ga abin da kun kai ta'aridi ma'ana baka kaka ce mace zan aure ki in kin kare idda sai dai ka ce to ina fatan Allah bani mata ta gari ko abin da ya kama da haka akwai maganganu da daban-daban cikin tafasir da kuma cikin tafasir ayatul ahkam malamai dai sun ce akwai ta'aridin da kamar tasrihi ne akwai ta'aridin da ba kamar tasrihi ba sai ka koma can zaka ga bayanai malam yace to wa hadha ta'ridun wannan ta'ridi ne jirwaye da kamar wanka kenan bi anna akahu cewa shi dan uwansa mushrikun mushriki ne walaysa fi kalami akhihi ma yaqtadi shirk to kuma a cikin magana dan uwansa wanda suke tattaunawa babu wani abun da yake nuna shi mushriki ne balil kufru sai dai na nuna shi kafiri ne wa huwa qawluhu ta'ala wa huwa qawluhu ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala inda cewa ma azunnu sa'ata qa'ima ba na zaton cewa kiyama za ta tsayu suratul kahfi aya ta 36 malam yace kunna zamu ce ishraku akhihi wato shirkar dan uwansa tunda shi wancan yace wala ushriku bi rabbi ahada alladhi arrada lahu bihi wanda ya masa ta'ridi jirwaye da kamar wanka ko kuma ya kai kaita bai faɗi magana kai tsaye ba huwa i'tiqaduhu saboda shi wancan dan uwan shi yana zaton anna zakata jannatihi ko abokin nasa yana zaton cewa ba da zakata abinda na nomansa an gane ko wa nama'iha an gane ko da kuma haɓakarta an gane ko bi haulihi wa kuwatihi karfin shi ne dubara sai shi take bashi daga hala ya hulu ne shine abu ya kewaya mai dubara na mayana sun ya kewaya wa kuwatihi na ganin da karfin sa ne wali hadha don saboda wannan qala lahu Allah ya ce walaula id dakhalta jannataka kina Allah na bada labarin dan uwansa ya ce laula id dakhalta jannataka me yasa lokacin da ka shiga aljannaka an gane ko eh qulta ma sha Allah baka ce ba ma sha Allahu la quwwata illa billah dan babu la haula wala quwwata dan kar a ce akwai mun la quwwata illa billah babu karfi sai ga Allah duk da yake ana cewa la haula wala quwwata illa billah yazo a cikin nasoshi da dama kuma i'rabin sa yana da sifofi daban-daban sai ka kuma cikin littafin lugha to kenan walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah walihadha qala huwa aidan shi yasa mamalin yace shi wannan abokin na dan uwan wanda ba mumini ba lamma asbaha yuqallibu kaffaihi lokacin da ya kasance yana jujjuya hannayensa ma'ana yana alama ce ta nadama ko kuma yana jujjuya hannayensa ko kace ya jujjuya hannayensa alama ce ta nadama ko kuma tare da jujjuya hannaye tare da nadama ko ko nadama ce ake nuhin yuqallibu kaffaihi yace yuqallibu kaffaihi yana jujjuya hannayensa alama anfaqa fiha akan abin da ya ciyar a cikin ta nan ba ana nufin ciyarwa ba kamar ya bada sadaka tunda bai yi imani ba ko da ya zama to sadaka ce wanda ba ta imani ba ya yi ne don neman wani abu na duniya suna ko abin da ya kamata haka ko ko abin da ya zuba na dukiyar don saboda wannan dukiyar ta haɓaka wa hiya khawiyatun ala urushiha ta rushe akan gininta ma'ana gaba ɗaya ta rushe hadda tunda ba a cewa tana cewa ta rushe ma'ana ta halaka ko ko khawiyatun ala urushiha ta da ginin da ke kewaye da ita ya rushe ya faɗi yace ya laitani ya kai tona lam ushrik bi rabbi ahada da dai ban yi shirka ba da ubangiji na hada shi da wani abu fa atarfa bi shirka sai yayi itirafi da cewa shi yayi shirka ina fata an fahimce ni to wannan shi ne abin da malam ya kawo sai mu je mas'ala ta gaba kiran wannan ya nuna cewa mutumin yayi shirka a nan abin da ya kamata mu fahimta cewa duka mushriki kafiri ne duk kafiri mushriki ne don Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna kafirai su ne azzalumai domin sun fita daga cikin addinin musulunci zalunci sun dauki ibada sun dora ta ba wurin da ya dace ba wal kafiruna humuz zalimun ba wancan zalunci wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci to amma idan muka duba ahlul kitabi Allah ya kire su mushrikai kuma Allah ahlul kitabi Allah ya kire su kafirai an gane ko idan an kace musu mushrikai saboda sun danganta Uzairu dani da Allah wajen Yahudawa ko ko Kiristoci sun ce Yesu almasihu dani da Allah to kaga dan sai a dauke su mushrikai ne sun shirka da Allah kuma ana kiran su kafirai saboda sun butulce ma ni'ima Allah sun dora ibada ba inda ta dace ba ko misali Allah subhanahu wataala ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa almasihu ibn maryam to da haka shi ma wannan ana iya danganta shi kafiri ne don bayar da kiyama ba kuma a danganta shi da shirka saboda yayi shirka da Allah yana da waɗansu ababen bauta ko yayi shirka da Allah a cikin rububiyya saboda yana ganin dubara shi ita ce take bashi ba Allah ne yake bashi ba to ala ayyati hali ya kamata mu fahimci wannan mas'ala ta gaba mas'ala ta 618 malam yace fa in kila idan anka ce ma fa'idatu ana fi qawlihi menene fa'idar da aka zo da kalima ta ana aka ƙara ta misali fi qawli a cikin fadar Allah subhanahu wataala in mun ce an ƙara a cikin yaren larabci wai ana nufin cikin Qur'ani akwai abin da aka ƙara ba din da yace in tarani ana aqalla min kamalan wa walada in kana gani na kaga yace in tarani aqalla in tarani aqalla ba sai yace in tarani ana ba misali in kana gani ni aqalla min kamalan kaga me yasa ya kawo ta sai ce kulna za mu ce ana fi mithli hadha al-mawdi' ita ana a cikin irin waɗannan wuraren tufidu has tufidu hasra al-khabari fil mukhbari anhu tana nuna sha makancewar labari kenan ya tsaya a bakin wanda ake bada labari wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin irin wannan fadar Allah subhanahu wata'ala in tarani inni ana rabbuka kaga da Allah ce inni ni ana rabbuka ni ne ubangijinka ma'ana ni kadai ne ubangijinka domin yana iya cewa inni rabbuka amma sai ce inni ana rabbuka ni kadai ne ubangijinka mahalicinka mamallakinka mai tafiyar da al'amuranka suratu taha aya ta 12 sannan kuma wa qawluhu da fatar Allah subhanahu wata'ala inni ana Allah ni ne Allah abin bauta an gane ko wato mai yana iya cewa inni Allah amma sai ce inni ni ana Allah ni ne wanda cancanta kawai kadai a bauta mishi domin kalma ta Allah ta samu asali daga al-ma'bud bi haqq wanda ake bauta ma kalma ta ar-rabb kuma tana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru al-khaliqu wanda ya halicci komai al-maliku wanda ya mallaki komai al-mudabbiru mai tafiyar da al'amura malam yace kai wa nadha'iruhu kathira irin waɗannan suna da yawa cikin Qur'ani zaka ga an kawo damirur raf'i lil hasri ulaika ala hudan min rabbihim misali wa ulaika humul muflihuna ana iya cewa ulaika ulaika muflihun amma sai an kace humul muflihun su kadai ne za su rabauta masu imani wanda kuma bai da imani ba zai rabauta ba duniya da lahira Allah kai mu tsari to wannan shine abinda wato malam ya kawo malam yake cewa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 619 fa in kila idan aka ce ma ma'ana qaulihi menene ma'azar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa lam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillahi shi wannan mushrikin bai da jama'a wadda za ta taimake shi min dunillahi kuma bayan Allah kinan wani Allah bai da wata jama'a dama dan armina tin kaho ne da wani abu da ya mallaka a duniya don ya saba ma Allah ko kuɗi ko mulki ko ƴaƴa ko ilimi ko abin da ya kama da haka sannan kuma akwai qira'a wa lam yakul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wato idan muka duba imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta walam yakul lahu to dama fi'a an gane ko fi'a kalima ce wadda take ba ta da muzakkar mu'annas ne kamar suke kira majazi sannan kuma an yi fasul tsakaninta da da jar wal majrur kina akwai jar wal majrur sai an kace walam yakul lahu ana iya cewa walam takul lahu ana iya cewa walam yakul lahu kai mai jin yaren larabci kaka ce an yi kuskure kina abin da ya yassa an ka kawo shi da ya'un kamar al asbab ko al ilal al lughawiyya saboda ya zo ne a matsayin wato mu'annas ghaira haqiqi sannan kuma saboda an yi alfasl bainal jar an ka alfasl bainahu wa bainal jar wal majrur ma'ana an kawo jar wal majrur an ka salahu sannan aka ce walam yakul lahu kuma qira'a ce ingantatta haka aka rawaito ta nan ba a buƙatar wani ta'alili saboda qur'ani babu kuskure a cikin sa kenan ko an kawo ta'alili sai dai a ce haka aka rawaito ta to almuhimmu dai wannan mutumin bai da wata jama'a wadda za ta taimake shi wanda ba Allah ba malam yace wa kadhalika kullu wa kadhalika kamar haka ne kuma kullu ma ashbahahu duk abin da ya kama da irin wannan mimma ja a fil qur'anil aziz na daga abin da ya zo a cikin alqur'ani mabuwayi misali a ce wattakhadhu min dunillahi alihatan sun rike waɗansu alloli min dunillahi waɗanda ba Allah ba kuma bayan Allah li yakunu lahum izza dan saboda su zamanto ɗaukaka ko kariya gare su ko su zamanto buwaya gare su su taimake su suratu maryam aya ta 81 yace kuma da inda Allah yace walladhina takhadhu min dunihi awliya waɗanda sun kariki wani Allah wan gane ko waliyai suratu shura aya ta shidda wa malakum min dunillahi min waliyyin wala nasir ba ku da wani Allah kuma bayan Allah wani waliyyin majibincin lamari wala nasirin ko mai taimako suratul baqara aya ta 107 wa kaifa tahqiqu ma'anahu to ya za a yi a tabbatar da ma'ana tunda an ce duna wani Allah malam yace kulna zamu ce duna ita kalma ta duna yusta'mal fi kalamil arabi bi ma'ana ghaira ana amfani da kalima ta duna a cikin yaren larabci lokacin ana nufin ghaira wani abu ka qaulihim ana cewa kamar fadar larabawa li fulanin malun duna hadha wane yana da dukiya wadda ba wannan ba wa min duni hadha ko ko a ce min duni hadha wadda ba wannan ba ai ghaira hadha ina fata an fahimci ni wa nadhiruhu qawluhu ta'ala an gane ko tamkashi fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa lahum a'malun suna da waɗansu ayyuka su kafirai min duni zalika waɗanda ba kuma bayan waɗannan suratul mu'minun aya ta 63 ay min ghairihi waɗanda ba wannan ba wa tusta'malu aidan bi ma'ana qabl sannan kuma ana amfani da kalima ta duna wani lokacin ana nufin qablu gabani ka qaulihim kamar faɗar su almadinatu duna makka madina tana kafin ka je makka ma'ana in ka fito kenan ta bayan madina domin in ka fito ta gaban makka kuma ba za a faɗi wannan ba ai qabla ha gabaninta kuma yana daga cikin faɗar su wa min dunihi khartul qatadi wa min dunihi bayan wannan al'amarin ma'ana kafin a kai ga wannan al'amari khartul qatadi khartu shine daga kharata shine jijjigawa ko girgizawa kuma ana cewa in kharata ma'ana ya zuba ko ya fada an gane ko ko ya fantsama to an ka ce wa min dunihi bayan wannan al'amarin khartul qatadi khartu kama a ce jijjiga ko rirriga alqatad kaya ice mai kaya idan an jijjiga shi ai kai ba za ta faɗo ba galibin kuma ice mai kaya zaka iske abin da ke sare da shi na ganye ai ba zai sauko ba kuma koda yana saukowa in an jijjiga to akwai wani mutum ya sa hannun shi to idan ka ji larabawa sun ce min dunihi khartul qatadi kadiba cikin mu'jamul amsal al-arabiyya wato al'amarin da adda wuya kwarai sai a ce min dunihi khartul qatadi bayan wannan al'amarin koko kafin ka kai ga wannan al'amarin sai ka jijjiga icce mai kaya kaya ta faɗo koko wato ganyen shi ya faɗo kaga abu ne mai wahala malam yace to wala aqumu min majlisi duna an taji'a bazan tsayu ba daga bazan tashi ba daga wurina duna an taji'a kafin ka zo kaga kalma ta duna nan tana nufin qabla wala ufariquka duna an tu'tiyani haqqi bazan barka ba bazan rabu da kai ba ba zan baka lafiya ba duna wato ba zan shafa ma lafiya ba kenan ba zan barka ba in shaurara ma tunda an ce ba da lafiya nan ba an nufin Allah shi ke ba da lafiya nan irin na bahaushe ne kenan ba zan barka ba duna an tutsiya ni haƙi ba tare da ka bani haƙi na ba kenan kafin ka bani haƙi na malam yace to wa ma a'lamu annaha ja'at fil qur'an aziz a iya sani na ni ban san cewa ba ta zo a cikin alqur'ani ita kalma ta duna bi ma'ana qabla kamar tana nufin gabani bal ma'ana ghairu tana nufin wani faqat shi kadai kenan kenan duk in ta zo duna duna duna sai ka fassara ta da ghairu ghairu ghairu wani Allah wani Allah wani Allah kenan nan inda aka ce wattakhadhu min dunillah ana nufin sun rika wani Allah wanda ba Allah ba sun rike shi alihatan abin bauta to kenan bai dace ba a ce sun rike wani Allah abin bauta ko da sun hada da ibada ta Allah tare da ta ibada ta wani to kaga ba nan ba ana nufin shi Allah sun bar shi ba wani lokacin suna hadawa ne kenan sun yi shirka ina fata ana fahimta ta to shine abinda malai yake son ya ce wannan ya bada abinda ake kira alqawaid alqur'aniyya ko al-asalib alqur'aniyya ko almanahij alqur'aniyya ma'ana a ce abu kaza duk in ka ganshi cikin qur'ani ma'ana kaza yake dauka ma'ana a ce ma'ana kaza yake zuwa da ita sai dai a ce tana yawa wani lokacin an fitar da wani abu akwai abinda za a iya fitarwa wannan ka'ida ce wadda malamai suna amfani da ita kuma ɗalibin ilimi ya kamata ya yi bincike akan al-asalibul qur'aniyya fil aqida fi shari'a fil balagha fil nahwi fi sarf fi kaza suna nan bincike ne mai yawa kwarai da gaske al-manahijul qur'aniyya fi kaza fi mu'alajati mushkilati kaza fi manahij ne da dama asalib ne da dama al'adatul qur'aniyya suna da yawa su ma to ya kamata dai ɗaliban ilimi su gane irin waɗannan ababen su yi bincike akan su don amfanin al'umma abu na gaba yan uwa musulmi sai wato mas'ala ta 620 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kaifa qala ya aka Allah ya ce hunalikal walayatu lillahi alhaqqa an gane ko idan muka duba nan akwai qira'o'i guda biyu duk da yake ba a cika ganewa ba yadda ake karanta kalimar akwai hunalikal walayatu lillahi amma sai a ce alhaqqi ko alhaqqu to idan muka duba qurra sun yi sabani wajen karanta wannan idan muka diba Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da kuma al-Imam al-Kisa'i al-Kufi sun karanta hunalika al-walayatu lillahi al-haqqi hunalika a can kiyama al-walayatu ko al-wilayatu domin qira'a biyu ce wato Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf anan sun karanta al-wilayatu sabanin a cikin suratul Anfal malakum min wilayatihim min shay'in da malakum min walayatihim min shay'in ya kamata ai hattara nan cikin suratul anfal hamza ne kawai ya karanta wilaya amma a cikin suratul kahfi da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta wilaya to idan aka diba waɗansu suka ce da alwalaya da alwilaya duka ma'anar su ɗaya wasu sun ka ce a'a alwalaya tana nufin jibintar lamari ko kuma yan uwantaka amma an ka ce alwilaya tana nufin shugabanci waɗansu malamai suka ce a duk ma'anar su ɗaya ana ɗora wani a wurin ɗaya ma'ana dai siyaki ne ke bambantawa domin daga waliyal amr ne ya jibinci lamari tana yiwa ka jibinci ka jibinci lamarin dan uwanka kana tana yiwa ka jibinci lamarin wato kuma al'umma gaba ɗaya sai ka zan shugaba to almuhimmu dai kuma kalma ta wilaya wani lokacin ana nufin jaha da ita sai ka ji an ce wilayatu sokoto wilayatu kano wilayatu kaza wilayatu kaza ya kamata ɗalibin ilimi ya yi hattara da irin wannan to almuhimmu an ka ce hunalika a can alwilayatu ko alwalayatu an gane ko jibintan lamari an gane ko lillahi ga Allah alhaƙi ka ƙira'a ta amr abu amr ibn al'ala da kuma kisa'i sifa ce ta Allah lillahi ga Allah alhaq ubangijin gaskiya wanda ya cancanta abota mishi akan cancanta domin Allah daga cikin sunayensa akwai alhaqu zalika bi anna Allah huwa alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil ko anna wa anna ma yad'una min dunihi albatil a cikin suratul luqman a cikin suratul hajji wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil kaga suna ne na Allah to sauran qur'a da sun karanta hunalikal walayatu lillahi alhaqu ina fata ana fahimta ta to nan idan muka duba afwan Imam Abu Amr ibn al-Ala da Imam al-Kisa'i sun karanta hunalika al-walayatu lillahi al-haqqu sun kai mata dhamma amma in za a tsaya duka ba a samun bambanci ina fata an fahimci domin in ka ce al-haqqu in za ka tsaya akan fatha ko kasra ko dhamma ko dhammataini ko kasrataini ko sukuni duk dai sukunin ne za a yi fatataini ɗaya ne ya bambanta sai ka sa alif ɗaya ka sa alif alam naj'al al-arda mihada wal jibala autada amma sauran duk sukuni za a yi to kaga in ka ce hunalika al-walayatu lillahi wilayatu lillahi al-haqqu in wucewa za ka yi za ka ce kira'a sai a ji ko kasra ne ko damma amma in tsayawa za ka yi babu bambanci to ƙurra da sun ka karanta hunalikal walayatu lillahi alhaqu an gane ko abu amr ibn al-ana da imamul kisa'i sai zamanto lillahi alhaqu nan sai zamanto sifa ce ta walaya ko wilaya an gane ko kenan jibintan lamari na gaskiya a can lillahi na Allah ne kenan sai zamanto alhaqu nan sifa ce ta alwilayatu don da an ce alwilaya ko kuma ya zamanto a'a sifa ce ta Allah amma an yi qat'u kenan hunalikal walayatu lillahi huwal haqqu domin Allah shine gaskiya sai ya zamanto sifa ce gaba ɗaya ta abin nan to amma in muka ce hunalikal walayatu lillahi alhaqqi a qira'ata jamhur banda qira'ata Abu Amr da Ilkisa'i sai ya zamanto sifa ce ta wato alhaƙi ta Allah kuma dama mun ce sifa ce ta Allah kuma mun kawo ayoyi zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil a cikin suratul hajj akwai huwa wa anna ma yad'una min dunihi albatil a cikin suratu wato luqman Allah bai harda alqur'ani almuhimmu dai yana nuna cewa Allah shine gaskiya kuma can jibintan lamari na gaskiya na Allah ne to shine malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ya akai Allah ce hunalikal walayatu lillahi alhaq jibintan lamari a can ranar kiyama na gaskiya yana ga Allah yani fi yawmil akhirati ranar tashin ranar karshe au fi yawmil qiyamati ko ranar tashin alqiyama an gane ko wani lokacin ana bambantawa da yawmul akhira da yawmul qiyama duk abu guda ne wani lokacin malamai suna bambanta su sai a ce yawmul akhir shine ranar da za a tashin duniya duniya za ta tashi yawmul qiyama kuma ranar da mutane za su tsayu gaban Allah kina akhira yana iya daukar ranar karshe ta duniya an gane ko amma yawmul qiyama shi yana ɗaukar ranar da za a tsaye gaban Allah yawmul yaqumun nasu lirabbil alamin ko kuma yawmul akhira ita kanta bayan an tashi alkan yawmul akhira domin babu wani yini bayan ta to amma me ake nuhi da akhira din in karshen duniya ne yawmul akhir na duniya in kuma karshe yini ne na qiyama bayan an tayar da mutane shi ma yini ne na karshe don bayan sa babu wani yini ya kamata ka fahimci me yasa malamai suke bambantawa tsakankanin su malam yace to wal wilayatu bi kasril wawi ita wilaya in an kai ba wawun kasra as-sultanu tana nufin mulki an gane ko jagoranci ko iko wal mulku da mulki wa bi fathil wawi in kuma an kai mawawun fatha at-tawalli shine jibintan lamari wa nusra da taimako mun kawo bayanin wannan wadansu malamai suka ce akwai bambanci wasu suka ce dun ma ma'anar su daya malam yace wa kullu zalika lillahi ta'ala fi dunya wal akhirah ai dukkan waɗannan ku wato mulkin da jibintan lamari da taimako ai dukkan su na Allah ne duniya da lahira yu'izzu man yasha'u Allah yana buwayantar da wanda ya so ya bashi buwaya wa yuzillu man yasha Allah yana kaskantar da wanda ya so ya kaskanta shi wa yansuru man yasha Allah yana taimakon wanda ya so wa yakhdhuru man yasha Allah yana yarbe wanda ya so inji malaman zauri yarbewa ya bar wanda ya so ya kyale shi ba zai taimake shi ba wa yatawalla man yasha Allah yana jibintar lamarin wanda ya so bi hirasatihi ya tsare shi wa hifdhihi ya bashi kariya fama fa'idatu takhsis yawmil fama fa'idatu takhsis yawmil qiyama menene fa'idar da tassa sai an ka keɓance ranar tashin alkiyama da wannan tunda an ce hunalika a can kiyama kuma qur'ani yana amfani da hunalika lokacin nufin kiyama wa khasira hunalika al-mubtilun ko wa khasira hunalika al-kafirun wato a cikin suratu wato abin nan suratu ghafir duk da yake al-mubtilun shine na farko al-kafirun shine na biyu khasira hunalika al-mubtilun wa khasira hunalika al-kafirun shine na karshe ga alarma mai hadda al-qur'ani malam yace qulna za mu ce fa'idatuhu abinda adda fa'ida annad da'awa ko adda'awi duk ana cewa a larabci wato da'awa ta kirayarwa almajaziya waɗanda suke na majazi ba haƙiƙani ba kathiratun fid duniya suna da yawa a duniya wa yawmal qiyamati dukkan waɗannan kiraye-kirayen ba da ba na gaskiya ba tanqati'u kulluha dukkan su za su yanke an gane ko wa yaslamul mulku lillahi ta'ala sai kuma mulki yaslamu kenan ya kadaita ga Allah ya bayyana kadaicin shi shine yaslamu ya tsarkaka kenan ya koma wato ga Allah subhanahu wata'ala an kulli munazi'in ga dukkan mutumin da yake son jayayya da Allah an ce yaslamu ana iya cewa kubuta ko tsira amana an nufin tsarkaka ya koma ga Allah an kulli munazi'in ga dukkan mai jayayya wa qad sabaqa nadhiru hadha su'al malam yace irin wannan tambaya ta gabata fi suratul an'am a cikin suratul an'am fi qawlihi ta'ala a wajen fadar Allah subhanahu wata'ala qawluhu al-haqq fadar Allah ita ce gaskiya wa lahul mulku yawma yunfakhu fi sur ga Allah ne mulki yake tunda ya ce lahu bai ce al mulku lahu ba sai at taqdim wa ta'khir dan ya nuna ke banta lahul mulku ga Allah ne kadai mulki yake yawma yunfakhu fi sur ranar da za a busa a cikin kaho suratu al an'am aya ta 73 to wannan yana cewa ga Allah ne mulki yake kadai ranar da mulkin zai bayyana wanda babu wanda zai yi magana shi yasa ce yawma limanil mulku yawm wa yake da mulki a yau sai ga kowa ya yi shiru to ya ce maliki yawmiddin Allah shi mallaki ranar sakamako ko ko shine mai mulki ranar sakamako a maliki yawmiddin to amma ana nufin ran ne mulki zai bayyana kowa zai aje matsayinsa domin ran yana gaban Allah subhanahu wataala bai da ta cewa kina da kyau irin wannan sai ka fahimce shi bai da mafhumi kamar abin da malaman usul fiqh suke cewa mafhum an gane ko kenan dan an ka ce yawmin fukhu fi sur bayan nufin ranar da ba za a busa kaho ba mulki ba na Allah subhanahu wataala bane yana da kyau kuma irin waɗannan ayoyin ɗalibin ilimi ya fahimce su wallahu ta'ala a'lam To, ‘yan uwa musulmi mu ta gaba, sai wato mas'ala ta ɗari shida da ashirin da ɗai a cikin littafin asilatul Qur'an majid wa ajwibatu da Muhammad bin Abubakar bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace huwa khairun thawaban Allah kenan shine mafi alkhairin mai bada sakamako wa khairun uquba kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi alkhairin mai bada kyakkyawan makoma. سورة الكهف آية 44 أي عاقبة مكومة وغير الله تعالى ما يتتو أي ونن الله لا يثيب بذي إيا بايد ساك مكوبا ليكون الله خيرا منه ثوابا بل أنت ما أتي الله يفيشي الخير بعد ساك مكو قلنا ذا متي هذا على فرض على الفرض wato wannan an kawo wannan bayani ne akan alfard wato kamar a ce akan ɗauka ko wa takdiri ko ƙaddarawa ma'anahu wai abin da ake son a ce, laukana ghairuhu yuthibu, da dai an samu wani Allah yana sakan kawa, lakana sawabuhu afdal, kenan da sakamakon Allah shi ne mafi, mafifici, walakana ta'atuhu Ahmad, Ahmada aqibatan, da kuma yi ma Allah da'a da tafi wato makoma wadda take abin yabo, wa khairan min ta'ati ghairihi kuma tafi alkhairi da da'a waninsa. Wannan shine abin da malam ya kawo karkashin wannan mas'ala. duk da yake ina ana iya cewa wato irin waɗannan ismu tafdil ne wanda yake maslubul afdariya wanda an kai sabani a kansa a'a wani Allah yana sakan kawa irin nashi dan adam yana sakan ka maka in kai masa aiki kamar yadda turawa yanzu in ka koyi yaren su ko ka koyi ilimin su za su sakan ka maka su din maka babban matsayi ko a kasashen su ko a kasashen duniya da abin da ya kama da haka kenan wannan yana nuna cewa su suna iya neman mutum wani wato sakamako irin nasu to in an hankalta mu nasu din da na ubangiji sai a ce na Allah ya fi ko kuma in an hankalta mu cewa sakamako irin na Allah shi shi kadai ne babu irin sa tunda Allah yadda yake bada sakamako irin jinsin yadda Allah yake yi babu mai yi to sai a ce Allah shine alkhairin mai bada kyakkyawan sakamako kuma Allah shine alkhairin mai bada kyakkyawar makoma kina nan ba sai an ce a kalli abin nan ba irin su kuma suna da yawa cikin alkur'ani da ya kamata ɗalibin ilimi ya hattara da su kaji Allah ce walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum da ahlul kitabi sun yi imani sai kaji an ce da shine mafi alkhairi gare su ah to rashin yin imani ai ba alkhairi bane balle a ce imanin su shine mafi alkhairi wadansu malamai sai a'a a kaddarta imanin da suka yi imani ne ko sun yi imani da annabi Musa ko da annabi Isa to su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine mafi alkhairi to irin waɗannan suna da yawa cikin alkur'ani sai an yi hatara wajen fassara su za ka gani misali a cikin suratu Hud inda Allah subhanahu wataala a cikin kissa ta annabi Lut yake cewa قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم يتي وأن سوني يا أنا ماتا هن أطهر لكم to nan ba a fassara shi da cewa su ne mafi tsarki a'a hunna tahiratun lakum su ne masu tsarki gare ku domin luwaɗi bai da tsarki ballantana a ce saduwa da mace ta fuskar aure shine mafi tsarki a'a nan ƙato bai da tsarki duk wanda ya tallata wannan da zancen luwaɗi yayi ma Allah ƙarya kuma zai haɗu da Allah subhanahu wata'ala to da haka dai wannan a takaici shine abin da malaiki sun ya kawo kafin mu je a mas'alar mu ta gaba saboda wannan ayoyin sun tattauna ne akan kissar wani mutum wanda yake mushriki da kuma dan uwansa wanda yake wato mumini akwai tattaunawa daban-daban to akwai mas'ala guda biyu da nake so in dan faɗa a gurguje shine cewa wajen inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma adunnu sa'ata qa'ima yace wala irudittu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba sannan kuma akwai qira'a ta imamu nafi' da abu ja'far da ibnu kathir da ibnu amir da ibnu amir al-shami la ajidan da khairan minhuma to dalibin ilimi kada ka zo ka ji wata qira'a ta ce la ajidan da khairan minhuma kai baka santa baka ce kuskure ne a'a akwai su nan da an ka ce la ajidan da khairan minha munqalaba damirin yana koma ne zuwa ga aljanna shi da Allah ce wa dakhala jannatahu domin janna nan yana matsayin mufrad guda ya shiga amma da yace la ajidan da khairan minha yana magana akan ita wannan aljannar da yake a cikinta ƙira'a da ta zo la ajidan da khairan minhuma dan dama aljanna biyu Allah ya bashi da wanda yake cikinta da wanda ba cikinta ba kenan ta rayuwa ya fara magana da wannan da yake magana a cikinta sannan ya fara ya ƙara magana akan waccan ta biyu din shi yasa Allah subhanahu wataala ce واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين kaga an bashi aljanna biyu to da yace khairan minhuma dabiri ya kuma zuwa gare su khairan minha ko ya koma zuwa ga aljanna da yake magana a cikin ta a wannan lokacin kafin ya kai zuwa ga waccan din ta biyu ko kuma khairan minha jinsin ita aljanna domin jinsin aljanna guda biyu ma ko guda ɗari ko dubu yana iya komawa zuwa gare ta don haka ba kuskure bane akwai cikin alkur'ani yana da kyau ɗaliban ilimi a tashi tsaye kuma saboda masu kawo shubha game da alkur'ani ina fatan ana fahimta ta wannan irin abubuwan zaka suna da yawa ka koma cikin misali ad-durrul masun fi ulumil kitab al-maknun na Sheikh As-Samin al-Halabi da kuma al-bahr al-muhit da sauran kuma littattafan tafsiri wannan na dan baka misalai ne eh mas'ala ta biyu kafin mu ci gaba shine cewa eh anan akwai wata mas'ala wadda zaka ganin inda ya kawo lakinnahu wallahu rabbi afwan lakinnahu wallahu rabbi akwai qira'a ta ibnu amir da kuma wato qira'a ta abu ja'far da kuma Ruwais to sun karanta kamar da isbatul alif waslan idan za su wuce za su ce lakinna huwa Allahu rabbi amma sauran kura zaka sun karanta lakinna huwa Allahu rabbi to in ka ga lakinna huwa Allahu rabbi alif kin zaka ga an yi mata wani zero to zero nan ba sukuni bane yana nuna maka harafin ba a karantawa da shi shine duk inda ka rice alqur'ani to ga irin shi zero ne ba sukuni ba lakinna huwa Allahu rabbi baka cewa lakinna huwa Allahu rabbi amma a qira'ata ibn amir kamar da malamai suke cewa da abu ja'far da ruwais wanda ɗaya daga cikin wato ruwat na yaqub da rauh da ruwais to shi ruwais kin suna karanta shi lakinna huwa Allahu rabbi a tasu qira'a idan za su wuce sannan kuma nan akwai bayani na hau suka ce asalin shi lakin anani sai an kace lakin na aka hada su kenan wajen irabi za a yi irabin ta daban-daban ya kamata ɗalibin ilimi ya hattara da wannan abu na ƙarshe wanda zan ƙara a gurguje shine cewa wato nan da an ka kawo yan shi'a suna da shubha da suke kawo ta kafirtar da sahabbai ko da an kawo aya ko hadisi sai su san ya za a yi a juya shi to kaga anan wannan an da Allah subhanahu wataala ya kawo kissan wani mutum Allah subhanahu wata'ala ya faɗi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira tare da sayyidina Abubakar a cikin suratul Tauba Allah yake cewa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya thani id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi sun kace nan sahib ai sayyidina Abubakar ake nufi to wannan shine tabbataccen abu amma sai sun kace ai kalima ta sahib ba tana nuna ba kawai aboki na gari ka zo ka ce dan sayyidina Abubakar suka ce ai gashi Allah ya ce qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ko ba haka ba kenan abokinsa ya ce mishi kenan don haka sahib ba yana nuna cewa ba tunda ya ce qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi wadrib lahum mathalan rajulayn ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna baynahuma zar'a kilta aljannatayn atat ukulaha wa lam tadhlim minhu shay'a wa fajjarna khilalahuma nahra wa kana lahu thamarun faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktharu minka malan wa a'azzu nafara kaga nan yana nuna cewa ana alfahari mu kuma shi ba ba musulmi bane to dan haka dan kalma ta sahib ta zo a cikin alqur'ani ba shi take nuna mutum mutum nagari bane anan sai ka duba ka gani siyakin ba ɗaya ba wanga ana magana ne tsakanin mumini da kafiri suna tattaunawa kuma kafirin ga magana da yake faɗa wannan kuma mutum ne wanda yake tare da khairu khalqillahi ajma'in manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma sun yi hijira aiki na Allah har Allah ce fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-ulya wallahu azizun hakim dan haka sai an yi hattara da irin waɗannan shubhat da suke kawo siyakin ba ɗaya ba kuma wannan ana zancen hijira ne da aiki na Allah wancan kuma ana zancen kafiri ne yake magana wannan na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu ƙara shi ne cewa suhba kamar ma ayoyin da muka karanta ɗazu kare ma in ya abotakanci mutane nagari yana samun mi yana samun wato natsuwa da ɗaukaka kaga ashabul kafi Allah ce wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit suhbatul akhyar kadiba nan karkashin wannan aya cikin tafsiri na ibnu kathir kadiba cikin adwaul bayan na fi idah al qur'an bil qur'an na sheikh muhammad al amin shanqiti kaga amfanin abokantakan mutane nagari kenan kare ma in ya abotakanci mutane nagari zai zama to mi zai zama to wato nagari kuma akwai hadisi na abu musa al ash'ari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa misalin wanda ya zamna da mutum masalul jalisu salih da kuma jalisu su in kana tare da mutum nagari kamar kana tare da mai sai da turare ko ya dan ko ka saya ko ya baka ko kuma ka samu kanshi in kuma kana zaune da mummuna aboki kamar kana zaune ne da mai hura wato abin nan wuta mai zuga wuta ba mun ce zuga wuta sharri bane ko ko zama makira sharri ne saboda suna yin aiki amma nan kamar yanzu misali shi wanda yake zuga wuta eh, ko dai ya zamanto ya kona ka ko ka samu hayaki kaga babu ta fa'idar da ka tashi da ita to haka aboki yake yin tasiri ga abokinsa kenan ya kamata mu fahimci wannan kenan bayyuwa a ce wanda sun ka abotakanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam khairu khalqillahi ajma'in a ce kuma su ba mutane ne na gari ba shi yasa wanda daga cikin malamai ke cewa waɗannan mutanen sun yi ƙoƙarin kamar sun kasa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutum ne na gari ba amma sai suka ce sahabbansa ba na gari bane shi ko alhali mutum na gari na abokan mutane ne na gari kaga ba su iya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba mutum ne na gari ba amma suka ce matan shi kuma ba na gari bane to kaga irin waɗannan abubuwan akwai hatsari gare su kwarai da gaske sannan kuma idan muka duba dama al'ada ce mutum ya tasirantu da wanda yake tare da shi ayoyi da dama suna bayanin wannan zaka ranar tashi alkiyama mutum zai yi bakin cikin abotakan da dare wani yayi abota abota da wani abokantaka da wani wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا To, kenan ‘yan uwa musulmi wannan yake nuna mana cewa ‘yan abokantaka abubuwa ce waɗanda tana da muhimmanci kwarai da gaske a duniya da lahira kuma ga ayoyi nan ga hadisai ga baitutukan nan za ku gani anil mar'ila tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarani yaqtadi in ji tarafa a cikin sha'irul jahili idza ma sahibta al qawma fashab khiyarahum wa la tashab al arda fatarda ma arradi yace anil mar'ila tas'al kar ka tambayi mutun wa absir qarinahu ka kalli wane ne abokinsa fa innal qarina bil muqarani yaqtadi domin aboki yana koyi ne da abokinsa idza ma sahibta al qawm fashab khiyarahum idan zaka abutakanci mutane ka abutakanci mutane zababbu mutane nagari masu dabi'a ta gari wala tashab al arda fatarda ma arji kakka abutakanci al arda lalatacce mutum ne yace al arda mafi lalacewa amma ko lalatacce maka a abutakance shi fatarda sai ka halaka an gane ko ka fada cikin ramin halaka ma'arradi tare da halakakken mutum da haka yana da kyau mu fahimci wannan sha'iri ke cewa wala tajlis ila ahli danaya kakka zauna zuwa ga ma'abuta kaskanci fa inna khala'iqa sufaha tu'di domin ɗabi'o'in mutane wanda ba su da kyau suna yin naso tu'di nan da ainun na wato suna yin naso to da haka yana da kyau ɗaliban ilimi mu fahimci wannan kuma da wannan ne yake nuna maka cewa cikin babi na tarbiyya ana son ka zaɓi aboki na gari ka zaɓi unguwa ta gari ka zaɓi gida na gari ka zaɓi mata ta gari ka zaɓi yanki na gari ka zaɓi ƙasa ta gari wannan duk ta'sir ne ka zaɓi masallacin da ake tabbatar da tauhidi da sunna inda ake yin ibada akan basira duka irin waɗannan abubuwan a cikin ilimin tarbiyya kamata mu fahimce su wani sako masallaci yake isarwa gare ka ga iyalinka ga ƴaƴanka gami gami gami gami shi yasa zama ma a kasashen kafirai in ba da lura ba kamar da malamai suka yi bayani me zaka daɗa a can ka je ka ɓata addinin ka ƙarshen ta kuma ya zama tozari akka ta lalace akwai abubuwa dai da dama game da karkashin wannan don haka in shi a wani bisu ka irin wannan shubha shi yasa mun kai wato abin nan muka yi tatsarruki zuwa ga wannan mas'ala hadisi kuma na Abu Musa al-Ash'ari yana cikin sahih Bukhari da Muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin aboki na gari da mumuna aboki kuma akwai ayoyi daban-daban akwai hadisai daban-daban cikin irin wannan maudu'i maudu'ai ne da za a yi amfani da su mas'ala ta gaba ƴan uwa musulmi sai mas'ala ta 622 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha da Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Qadir Ar-Razi malam yace fa in kila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce wa hasharnahum za mu taro mutane bi lafzil madi da fi'li madi hashara shine an taro wa ma qablahu mudari'ani amma kuma abinda ya gabace shi ta zamanto mudari'i ne biyu wa huwa qawluhu ta'ala shine fatar Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada sannan ya ce wa yawma nusayyirul jibala ranar da zamu tafiyar da duwatsu sannan kuma akwai qira'a wa yawma tusayyarul jibalu an gane ko qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala da ibn Kathir da ibn Amir sun karanta tusayyarul jibalu ranar da za a tafiyar da duwatsu kenan kaga an juya uslubin dan an ce hasharnahum mun taro su tusayyarul jibal sai an kai iltifati daga khitab na magana an ka kuma zuwa ga gaiba kamar wannan wanda baya nan wato sayyaru jabal za a tafiyar da duwatsu ayoyin da suka faɗi da za a yi da duwatsu ranar tashin alkiyama suna da yawa ayoyin da suka yi bayani kan duwatsu a duniya suna da yawa sai ka ɗauki maudu'i anan amma inda an ka ce wa yawmu nusayyirul jibal qira'a ta jamhur wadda ba qira'a ta Abu Amr ba ba qira'a ta Ibn Amir ba da Ibn Kathir nusayyirul jibal kenan uslubin yana nan irin hasharnahum mun tayar da su wa yawmu nusayyirul jibal kuma ranar da zamu tafiyar da duwatsu sai sai fassara wane ne zai tafiyar da duwatsun anan kenan qira'a ta jamhur ta fassara wane ne zai tafiyar da duwatsun وترى الأرض بارزة ذاك كسا ta bayyana ta koma malin yace ai la shay'a alaiha babu wani abu akan ta yasturha wanda yake boye ta kama kana fi duniya kamar yadda kasance a duniya sai ka iske wani wuri wani, wani tudu ya rufe wani wuri ba a ganin shi wani wasu gidaje manya manyan gidaje sun rufe wadansu wurare ba a gani to kiyama babu wannan malin yace to kulna abin da yasa aka kawo kenan fi'ili na farko madhi biyu din an ka kawo su mudari'i domin watara wato shi ma mudari'i na asalin shi watar'ani an gane ko sai an ka shafi alhamza kin shi qulna za mu ce liddilalati ala anna hashrahum kana qabla at-tasyir domin Allah ya nuna cewa hashrahum ta yadda su da za a yi kana ya kasance qabla at-tasyir kafin a tafiyar da duwatsu wa qabla al-buruzi kafin ma su bayyana li yu'ayinu tilka al-ahwal su gani yu'ayinu daga al-ainu na kalla da ido sinin su gani da idon su garin da garin tilkal ahwal waɗannan abubuwa na ban tsoro ba ahwal bane da haƙarmi ahwalu ne jam'i na alhaulu shine abubuwa na ban tsoro wal azaim da abubuwa masu girma ka annahu qala kamar dai Allah ya ce wa hasharnahum qabla zalik mun tayar da su kafin haka wannan shine abin da malam ya kawo to wannan shine saka iske gashi ana magana kiyama a baga irin misalin da aka kawo ko ga bayanin da aka kawo kafin eh, mu ƙara bayani a ƙarƙashin abin nan mu ci gaba da bayani a cikin mas'alolin da muke karantawa shine cewa kaga hashara an tayar da su amma kiyama bata tsayu ba fi'ili madi ne li tahaqququl wuqu'i bayan ma wannan ma'ana da malam ya kawo don saboda abu ne tabbatacce ba wanda ya sai hana Allah ya tayar da matattu sai kawo shi madi an yi an ƙari amma wannan nusayyirul jibal kuma kiyama ce nusayyir yana nufin abin da ake yi yanzu ko abin da zai zo gaba to mudari yana ɗauka abin da ake yi yanzu da abin da zai zo gaba to amma da yake yanzu kiyama bata yi kenan ba abin da ake nan gayi bane a yanzu amma abin da zai zo gaba kenan mudari zai ɗauka wannan ma'ana kuma me yasa ya kawo shi mudari saboda ka kalla ta yadda kai ba abu bane wanda ake cewa sai ka tsaya ka kalla shi yasa bai kawo shi fi'ili mudari ba anan sai ka shi maudi don saboda baka san da za a yi ba sai ka kanka an tayar da kai amma tusayyirul jibal da kuma taral arda ko nusayyirul jibal a wata qira'a shine zamu tafiyar da su kuma ana son hankalinka istihdaril hala ka hankalta ma abin domin abin da ya riga ya wuce ko abin da zai zo gaba in an kawo shi da mudari ana son ka hankalta ma yadda abin zai faru kaga misali annabi nuh Allah ya ce wa yasna'ul fulka yana ga kera jirgin ruwa amma ai jirgin ruwa na annabi Nuhu an riga an kera shi ana nufin ka hankalta ma yadda ake yin shi to kuma kiyama sai aka fi'ili mudari'i wani lokaci ba madi ba in madi ne saboda ba wanda ya hana abin ya faru in kuma mudari'i ne saboda ka hankalta istihdar al-hala fi dhihni ka hankalta ma yadda abin zai zo a cikin kwakwalwarka wanda sai ka koma cikin littattafan balaga da tafsiri zaka ga irin waɗannan ma'anoni da fi'ili yake dauka ba irin kullun ka zo wato ka fassara shi irin yadda kake so baka ce a haka ne an kace to wa hasharna mu Allah ya ce mun tayar da su a yanzu Allah ya tayar da kafirai ba tayar da su ba a yanzu kiyama ta tsayi ba ta tsayi ba kenan ba kullum bane zaka zo ka fassara nafazi irin yadda ranka ya baka kace kai daidai Allah ya kyauta mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 623 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace mali hadal kitabi kenan ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa wudi alkitab za a doko littafi za a dora littafi fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi zaka ga mujrimai malamai su ce nan kafirai ake nufi mushfiqina suna cike da tsoro mimma fihi da abin da ke cikin shi waya quluna suna cewa to sai malamai yace mali hadhal kitab ya kawo bai kawo farkon ayat ba sai ni kawo shi saboda mu fahimci mas'alar da kyau suna cewa mali hadhal kitab me ya sami wannan littafi kaga nan lamun ya kamata a ta da ha babba a ce li hadhal kitab sai an kararraba shi sai ka karanta wato kitabatul qur'ani yadda ake rubuta alqur'ani domin rubutun alqur'ani wani lokacin ya saba man da larabci ka duba cikin samiru talibin wanda duk an bi alqur'ani tun daga karshe farko har karshe aka ga nuna yadda ake rubuta alqur'ani littafi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske mujalladi biyu ne mali hadal kitab za su ce me ya sami wannan littafin la yughadiru saghiratan bai bar abu wanda yake karami ba kenan saghiratan ana iya cewa fi'latan saghiratan wala kabiratan kuma bai bar wani abu mai girma ba wani aiki kenan fi'latan kabira illa ahsaha fati ya kididdige ta ma'a annahu malin yace tare da cewa akhbara anna as-saghair Allah ya bada labarin cewa kananan zunubai tukaffaru bi ijtinabil kaba'ir ana kankare mutum su idan yin nisanci manya-manyan zunubai bi qaulihi ta'ala da faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, in kun ka nisanci manya-manyan zunubai da an ka hana ku, nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku munanan ayyukanku, suratul nisa'i aya ta 31. To kuma ya za a ce an ga saghira a cikin littafi, kaga wannan sai ya zama to kaka. Malam ya ce, Kulna za mu ce, amsa al'ayatul ula aya ta farko fi haƙƙil kafirina, tana da alaƙa ne da kafirai, bi dalili ƙaulihi ta'ala, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce fataral mujirimina, za ka ga mujirimai, duk da ya ce kalma ta mujirimi ba tana nufin sai kafiri ba ko da yaushe, amma nan sai yaƙin yana nuna kafiri ake nufi. Ina fata an fahimce ni. domin in an ka ce munafiki wani lokacin munafunci na zuciya wanda yake mutum ya kudurta kafirci ya bayyana imani wannan ya fitar da shi daga cikin musulunci akwai munafiki na amal ayatul munafiqa salas idza hadatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan wannan munafinci ne da bai fitar da mutum daga cikin musulunci sai dai idan mutum ya tara waɗannan kamar yadda ya zo cikin arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisa wanda ya tattara waɗannan abubuwa guda hudu ya zama to munafiki ta tacce to munafiq nifaqul amali ake nufi domin aqida ahli sunna wal jama'a ba a kafirtar da mutum dan yana gabatar da yana aikata kaba'irori sai dai a ce in mutum ya tattara waɗannan to in ya ci gaba da aikata su zai zama to munafiki ko kuma in kaga mutum ya tattara su to tabbas babu imani a cikin zuciyarsa kenan kafiri dan haka dai munafinci akwai babba akwai karami ka kenan akwai munafincin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda baya fitar da mutum daga cikin musulunci haka kafirci akwai wanda in an faɗi kafiri ana nufin ya fitar da mutum daga cikin musulunci an gane ko akwai kafircin da in ya zo ba yana nufin mutum ya cikin musulunci ba kamar yadda bani isra'ila Allah ya ba su abinci suka butulce mana ni'imar Allah nan Allah ce wato abin nan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun nan zaluncin da suka yi ba babban zalunci bane ba sun fita daga cikin musulunci bane amma inda Allah ce wal kafiruna hum zalimun nan zalunci ne ya fitar da mutum daga cikin musulunci haka kafirci idan aka ce kafirci misali annabi Musa ce ma fir'auna wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ka aikata aika aikaka wanda ka aikata kai kana daga cikin kafirai ba yana nufin annabi Musa kafiri bane don fir'auna ba ma musulmi bane yana nufin kai butulu ne kenan akwai kafirci babba akwai kafirci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda baya fitar da mutum musulunci haka munafinci haka zalunci ina fata an fahimci ni to haka mujrimi an ka kawo shi haka fasikanci wani lokacin akwai fasikancin da ke fitar da mutum daga cikin musulunci afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun saboda an kawo shi mi kishiyar imani akwai fasikancin da bai fitar da mutum daga cikin musulunci ina fata an fahimci ni walakin Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuq wal isyan to duk in dalibin ilimi bai fahimci irin wannan ba kullun sai yazo duk wani aiki da aka yi karami da babba ya kafirtar da mutane ya fitar da su daga cikin musulunci to wannan shi dai ne malam yace li anna ijtinabal kaba'ir la yakunu sai malam yace to fal muradu bihil kafir abinda ake nufi kafiri da an ka ce wanda an ka ce mali hadhal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kenan ina ana nufin mutumin da yake ba musulmi ba malam yace awwal muradu bihim huna al kafiruna kenan abinda ake nufi kafirai kaza qala mujahid haka mujahid yace kidan da an ka ce fatara al mujrimina wal muradu bihim huna al kafiruna kafirai ake nufi kaza qala mujahid mujahid ya faɗi haka ɗaya ne daga cikin manyan manyan ɗalibai na ibnu abbas radiyallahu an wa qala ghayruhu wani mujahid yace kullu mujrimin fil qur'ani duk in kaga kalima ta mujrim ta zo a cikin alqur'ani fal muradu bihi al kafir tana nufin kafirci wannan su ne ake kira al'adatul qur'aniyya ko al kulliyatul qur'aniyya ko al asalibul qur'aniyya ko al manahijul qur'aniyya amma irin wannan in an ce kullu sai in ka bi diddigin duk kalmomin dan tana yiwa lokacin a samu istithna'i والآية الثانية آية تبيو المراد بها المؤمنون مؤمنين أكن في دعنك إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ما لن يتي لأن اجتناب الكبائر domin nisantar manya-manyan zunubai la yakunu mutahaqqiqan ba zai tabbatu ba ma wujudul kufri tare da kafirci kina sai zaman tuwar da an ce za a gafarta maka saghair na ana maganar mu'minai ne waga kuma ayat tana zancen kafirai ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha da haka wannan ba kuskure bane الثاني waɗansu malamai suka ce amsa ta biyu law sabata anna al murad bil mujrim ko da ya tabbata cewa abin da ake nufi da mujrimi mutlaqul muznib duk wanda ya aikata zunubi ko karami ko babba an gane ko lam yalzam tanaqud to wannan ba shi ke nuna cewa ba an samu tanaqudi ma'anonin alqur'ani sun warware juna li jawazi an tuktaba as-saghair yana yiwa ya halatta ko tana yiwa misali a hankalci a rubuta ƙananan zunubai li yushahida hal abdu yawmal qiyama dan bawa ya gansu da ido sarar tashin alkiyama thumma tukaffaru anhu sannan Allah ya yafi mishi fa ya'lamu fa ya'lamu qadra ni'matal ni'matal afwi dan ya san wato ya san kimar wato ni'ima ta yafiya ta Allah fa inna akthara dhunubal abdi domin mafi yawancin zunuban bawa yansaha yana manta su khususan as-saghair musamman kananan zunubai da adam yana manta su bai san ko zunubi da wai aikata ba kaga kafirai ma Allah ce ahsahu Allahu wa nasuhu to da haka dai sai a ce an rubuta su amma kuma za a yafi mutum su za a suturta shi kenan duk da haka da an ka ce saghiratan wala kabiratan ko da ma an ce mai laifi tunda mujrimi yana ɗauka kone irin laifi amma Allah zai iya yafewa to wannan shi dai ne abinda malam ya kawo karkashin wato wannan mas'ala kenan insha Allah ta'ala nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya yi mun halinsa amma dai muna kira zuwa ga ɗalibai a san cewa kalima ta kafirci da fasikanci da zalunci da munafinci da mai laifi mujrim wani lokacin suna nufin an fita daga cikin musulunci wani lokacin suna nufin ba a fita daga cikin musulunci ba shi yasa kada mutum ya zo ya rinka musu fassara ya kafirtar da mutane da irin waɗannan ababen waɗanda abubuwan da shi kanshi yana aikata irin waɗannan abubuwan da yake kafirtar da mutane kenan shi ma ya zan kafiri ai an riga an ƙari tunda wa zai yi a ini a ce baka aikata sabo ko guda ba waye kai to kaga kenan ma kowa ma yanzu sai zan kafiri musulunci ya zan wasa duk minti ɗaya sai an shiga musulunci duk minti ɗaya sai an sai an dawo musulunci kaga abin yana da wahala kwarai da gaske kamar yadda malamai suke cewa ya kamata mutum ya tsaya fahimci nasi da kyau don ya yi aiki da shi nan ya kamata mu dakanta ƴan uwa musulmi saboda irin fassara ayoyin nan da zafin saurin kafirtar da mutane shine ya kai waɗansu na ɗaukar makamai suna cewa sallar da ake yi ta banza ce suna kashe mutane suna kafirtar da al'umma gaba ɗaya su kafirtar da gwamnatoci su kafirtar da masu aikin gwamnati su kafirtar da malamai da ke yin da'awa su kafirtar da mutanen da ke sallah kawai su kaɗai ne musulmai ƙarshe kaga sai al'amarin kai ka kafirtar da mutane suna sallar asuba ka zo ka kashe su kuma kana Allahu akbar kana cewa kayi jihadi kaga wannan akwai ruɗu cikin wannan al'amarin Allah subhanahu wataala ya muna tsari yan uwa musulmi nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh